نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da kowa mai komai wanda cin nasara wasu da ganin dama su amince wasu ya sauya tarayyar mu kuma ba mu dama mu karar su wannan masallaci ne a barka na stm da ke karfe madina ne a birnin yami jamhuriyar nijar don gabatar da karatu na kitabun tawhid na al'allama a shek muhammad bin abdulhab Allah ya ji nan shirin rahama da sauran musulmai wanda suka rigar mai gidan gaskiya maza da mata yara da mayya kuma ya zama za su Allah ta mu da imani kamar da muka sani yau muna nan a yanar ne wadda ta dace da shara takwas ko in ce daya ga watan zulhaj wata na goma sha biyu a lisanin hijiriya ta addinin musulunci yau muna daya ga wata na zulhaj hijiriya ta na muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan mai watan mai wata na biyar a kalanda ta haihuwar annabi isa ɗanna na maryama idan ya inganta shekara 2026 kuma wannan shi ne darasi na goma sha bakwai ko sha shida darasi na goma sha shida kuma a satin da ya wuce da yake rubu ya hita ba mu karatu ba wancan satin mun kai ƙarshen babi da kuma masa'il dinsa yanzu za mu tashi farkon babi na tafsirin tauhi shahi na goma sha tara ina fata yan wasu zaure shahi na goma sha tara babu tafsirin tauhi mala ya ce babi da zai muna fassara abin da ake ce ma tauhidi wa shahadati allah ilaha illallah da kuma fassara menene shaida cewa ba abin bauta daga siyasai Allah wa qawli Allah ta'ala da kuma farar Allah madauki sarki da ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila wadancan su ne wanda suke roƙon ubangijinsu kuma suke neman tsami zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne cikin su yake kusanta da Allah wa yarjuna rahmatahu kuma wane ne cikin su yake fadai rahama Allah wa yakhafuna azaba kuma wane ne cikin su yake tsoron azaba Allah inna azaba rabbika kana mahdura domin azaba ubangijin ka ta kasance a bisa tsoro ce a bisa saurati wannan aya tana magana na ga waɗanda suke su idan suna son wani abu ga Allah to ba Allah suke bauta ba sai su bauta ma wani Allah su ce shi wani Allah ya kusantar da su ga Allah to shi ne sai Allah ya ce to su ko waɗanda suke son Allah da gaskiya su in suna son wani abu ga Allah to Allah suke bauta ma don su kamun ƙawa da aikonsu na ibada to shi ne Allah zai ce ولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله su wadancan mutanen ƙwarayin bayan Allah na gari yad'una suna roƙon Allah ko suna bauta ma Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman tsami ta hanyar ibada wanda zai kusantar su ga Allah to ayyu aqrab da su da waɗanda suka bauta ma wani Allah wani Allah ya kusantar da su ga Allah da waɗanda suka bauta ma Allah Allah ta bayan kusa ga Allah da cikin su ai ba ta hada ba wa yarzuna rahmata cikin su su biyan wani ne ke son rahama Allah wa yakhafuna azaba cikin su biyan wani ne ke tsoron azaba Allah ai ba sai hada ba inna azaba rabbika kana mahdura lalle ko azaba ubangijinka to abin tsoro ce inna azaba ha kana garama domin Allah ce azaba shi mai lazimta ta wata ba ta rubar musu har abada abada Allah ta ne kina abinda aka so lokacin da kake bukatu wani abu Allah to ka rike Allah ka bauta mai sai shi baka wannan kakka ce ka bauta mana ku sai ka ga wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ce tuma wa yasala ibrahim li abihi ka ambata musu lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa wa qaumihi da mutanansa mutanen babansa kare ya ce musu innani bara'un mimma ta'budun ni nayi baran baran da abin da kuke bauta ana na barranta daga shi illal ladhi fatarani sai dai wannan da ya kage halitta ta kai shi kada ne muke bauta Allah wannan su aya ta rasu suratul zukhruf wa qawlihi da kuma fara Allah da cikin sarki yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sun riki ahbarahum mai mai malaman su wa ruhbanahum da masu bauta wanda su suna da ibada amma ba su da ilimi su ne ruhban sai su karke su arbaba min dunillah ababen bauta kuma bayan Allah wal masiha ibn maryama haka ma isa dan na maryama sun rike shi abin bauta kuma bayan Allah Allah ya ce wa ma umiru alhali ko ba umarce su wasu duka illa li abudu ilaha wahida sai ran su bauta ma Allah shi kadai guda daya la ilaha illa hu ba abin bauta da gaskiya sai subhanahu alki ya tabbatar ma Allah amma shi ko da abin da suka hada shi na abokan tarayya wannan aya akwai wani ana ce mai adi ibn hatim sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin yana cikin kirsoci bai musulunta ba sai zo ce da manzo Allah sun san wata aya cikin littafin ku ta sabta tana cewa muna bauta ma malaman mu da masu ibada da cikin mu yace mun ku ba mu bauta musu sai manzo Allah sai ce alaysa yuhillunakum ma harrama Allah wa tuhilluna wa yuharrimunakum ma ahalla Allah wa tuhilluna wa tuharrimuna wa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah wa tuharrimuna yace ashe su wannan arbab din da ruhbani da mayamayan malaman naku da masu ibadar naku ba suna haramta muku abinda Allah ce halal na ba kuma sai ku haramta shi ku bi tasu doka wata Allah ko kuma su halatta muku abinda Allah ya haramta kuma sai ku halatta shi a ce inda yawan nan kan muna yi sai an zala ce fatar ka ibadar ku ai wannan ce ibadar da zarar mutum ya baka doka da ta saba mutu Allah ka bita kai yarda da ita so haka bauta mai ne kuma ka zan mushriki kenan sai da injilis ko ba haka ba yanzu mu muna muna doka da constitution kaga tilas ne ba za ka rayu mana mu zabe shi ba kai ka ba wani shi yake karhi da yaji ba mu da dama amma ba mu da shi ba to kaga nan ba ba mu zama kafir amma da a ce rayuwar mu ta ta san kursan da yi tsari abin da aka bar hukunci da shi ne jamu ya da shi mun sa mun zabe shi akan Qur'ani da hadisi ko bibita shi akan Allah mun zan kafir kenan duk lokacin da wani zai wani hukunci yadda sa mana Allah da mazuwa Allah kayyada da shi to ka sani hukahi ta musulunci sai dai in cilis da haka na haka to shi ko in dai cilis sa mutum na haka to Allah subhanahu wa ta'ala bai kama kalmulai man kafara billahi min ba'di imani Allah ta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace duk wanda ya kafirta da Allah bayan ya imani to kafirci ya tabbata gare illa man ukriha sai wanda cilis da shi an kai wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarka tana rarrake da imani an cire sa ta yi abin nan kafirci wannan ba a hukunta da kafiri daga misalan ta wala man walakin man shara bil kufr sarara fa alayhi ghadab min Allah wa lam adab alim amma wanda yalwash kirjin shi ya yalwata yarda da wannan kafirci ya zabe shi dari bisa dari to shi ka kafirci ya kafa da shi Allah kare muna gane kana ko to wannan sahabi Adi bin Hatim daga bisani dai ya musulunta ya zo cikin sahabban masu Allah sallallahu alaihi wasallam har ana rawaito muna abin da ya faru tun shi na zamanin kafirin wa qawluhu da fara Allah madauki sarki ne ce wa minan nasu man yatakhudhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai masu rikon kuma bayan Allah kiyoshi yuhibbuna suna son su ka hubbillahi kamar yadda masu imani suke son Allah wa kuma wasu suka ce yuhibbunahum suna so wannan kiyoshin da suka samu Allah ka hubbin lahi ire da suke son Allah kenan sai sun ka raba soyayya kashi biyu suka ba kuma kan nasu ko kuma kiyoshin da suka samu Allah kashi guda suka ba Allah kashi guda kenan yi hibbuna suna son su ka hubbin lahi ire da suke son Allah suka raba abin biyu mun gane wasu ta yi hibbuna su waɗancan mushirkan suna son ababen tarayya na da suka samu Allah ka hubbin lahi ire da masu imani suke son Allah mai imani in bukata ta sama waya ke roƙo Allah yana neman kariya waya ke roƙo Allah yana neman arziki waya ke roƙo Allah yana neman aiwa waya ke roƙo Allah yana neman Allah warkar da shi daga rashin lahiya Allah yake roƙo su ko waɗanda duk abin da ya taso sai su koma wurin gumaka suna neman aiwa a ga wajen su a roƙe su ba da arziki ya fi su a ga wajen su rashin lahiya nan a ga wajen su a roƙe su ba da lahiya to kaga suna son su kamar da masu imani suke son Allah su masu imani komai ya taso da Allah su muna gane ta sai Allah ya ce amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma su masu imani sun yi tsananin son Allah ma'ana su masu imani yadda suke son wani Allah na misali a ce iyayensu ko a ce ‘ya'yansu ko a ce matansu ko a ce zuri'arsu ko ma menene suke su wanda shari'a ta da waka so shi ɗin to amma suna fifita son Allah a kan komi ne to kuma wannan shi ne daidai don duk lokacin da ka so wani abu shari'a ta da ka so shi amma sai ka daina ta son shi daidai da son Allah to ku sani ka ka ka musulunci kaga ai shari'a ta yarda ka so iyayen ko ta ma wajabta ma ka so su kai musu da'a shari'a ta yarda ka so iyayen ka ta wajabta ma kai musu adalci ka so shari'a ta yarda ka so fahimin ka ka so iyalin ka duka ai shari'a ta yarda ko to amma ba za ka so su ba irin su da kai ma Allah muna gane ku son Allah shine ya zama gaban son komai gare ka komai ne kana yi hakuri shi ka zaɓi son Allah to haka aka so amma da zara a kowane abu wanda son shi zai iya sawa ka bar son Allah ka zaɓe shi to wannan kasa ta hanya wana gana shi na ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lam yara alladhina zalamu idh yara al'azaba da dai za ka gani wata zalumai a zalumai lokacin za su gani azaba anna al-quwwata lillahi jami'a sun sallale kari ga Allah yake gaba daya wa anna Allah shadidul azab kuma sun sallale Allah nan ina kana da za ka ga lokacin inda za ka wannan lokaci to Allah shi kare wa fi sahi ya zo a cikin sahi an nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da mutane su mutu gare shi annahu qala cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'minu min dunillah sanan ya kafirce ma abin da ake bauta ma kuma bayan Allah duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba ya kafirce mai to kore ma maluhu wa damu Allah ya haramta dukiyar shi da jini shi idan ba za a taba dukiyar shi ba za a taba jini shi wa hisabuhu ala Allah hisabin shi na ga Allah amma nan dai ya kubutar da jini shi ya kubutar da dukiyar shi saboda ya zan musulmi shi ko al-muslimi al-muslimi musulmi akan musulmi haramun damu huwa malu haramun ne ji dukiyar shi ko jini shi illa bi haƙƙin islam sai ta haƙƙin musulmi kun gane kana ko shi kuma ta haƙƙin musulunci manzo Allah faɗa mana hanyoyi guda uku na roƙo wanda ya kashe a kashe shi ko ba haka wanda ya taɓa aure ya yi zina shi ma a kashe shi wannan haƙƙi na musulunci haka nan wanda ya ridda shi ma a kashe shi wannan haƙƙi ne na musulunci idan ko musulmi ne in yi waɗanda guda uku to za a taɓa jinin shi ba an ce jinin shi da duke shi haramun ne ba to amma akwai danja da iya takata to kuma jinin shi da halatta shi ne ya taba aure sai shi zina in ana shari'a ta musulunci ko da yanzu bai da auren za a kashe shi yini shahara amma kisa na haddi ba na kafiri ba eh rida eh wanda ya rida shi ma kashe shi a in ya yi rida daga bayan dawo ya shiga musulunci shi kenan amma wasu ce ko ya dawo musulunci a kashe shirin tuba shi tsammanin shi lahira muna gane wasu malamai sun ce ko mutum ya rage da musulunci kace shi saboda ba a wasa da musulunci suka ce tuba shi da amfashi da lahira wasu mutum an da dawo musulunci to shikenan to amma da in kai mu ce ta matsala hadarin shine duk wani aiki da taba ya duniya lalace duk wani aiki da yayi zero ya matsala ya kuma zero bai da wani aiki ya zalada ko guda cikin akawun ɗinsa muna gane kenan ko yawa da ya ce wa wai sabu da lafi samun na kala wa sharhu hadhihi tarjuma wa ma ba'daha min al-abwab mala yace sharhin wanga tarjuma wadanda ayoyin da hadisi da aka kawo da abin da bai bayan ta za mu tsince shi a cikin wannan babu kenan da kawo shi misali da bayan da ya sha